الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren 21 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1427 daidai da 20 ga watan mars shekara ta 2006 muna karatun littafin al-aqidatul wasatiyya da shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani Allah madaukakin sarki ya gafarta mu wannan shine jiran jiyar karatu ko kuma kaset na bakwai taken karatun shi ne tauhidi addinin annabawa wannan littafi ne wanda a jimillance da a tafsilance wato a dunkule da kuma bayani dalla-dalla yake bayanin aƙidar ahlus sunna da sauran jama'ar musulmi waɗanda suka tsayu akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu ya bar sahabban shi da mutanen gidansu dangane da al'amuran da suka shafi ainihin aqida kalma ta ƙarshe ko jumla ta ƙarshe da muka tsaya inda mala yake cewa wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ba a kiyasin shi da halittun shi sarki da ɗaukaka sun tabbata gare shi ma'ana idan ka nemi bayani dangane da Allah ba za ka ɗauko wani cikin halittun Allah ka kwatanta ka buga misali da shi sai kai kiyasin cewa to kamar yadda wane yake ko kamar yadda kaza yake to haka Allah yake ba a haka dangane da hakkin Allah madaukakin sarki to za mu ci gaba inda malam yake fa innahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi saboda shi Allah madaukakin sarki shi yafi kowa sanin kanshi da kanshi kuma Allah shi yafi sanin kowa Allah ya fi ka sanin kanka kamar yadda Allah ya fi ka sanin kanshi yau ai abin zahiri kenan in ya zan Allah ya fi ka sanin kanka to ya fi cancanta kenan ya fi ka sanin kai ina fatar mun gane to haka al'amarin yake wa asdaqu qila kuma Allah ya fi kowa gaskiyar magana to waɗannan sifofi sifofi ne ba na tafdil ba ba kamar yadda ka ji zahirin na fassara su da Hausa haka za su ɗauka ba cewa Allah ya fi kowa gaskiyar magana a'a siffa ce ta mubalaga Allah maɗaukacin sarki iyakacin dukkan maganar da ya yi to iyakacin gaskiya ke misali ɗan kasuwa zai zo ce maka kaza naira ɗari ne in ka ce gaskiya fa sai ce gaskiya sai Allah kawo naira tamanin wato gaskiya ya faɗa amma ba gaskiya gaskiya ba tunda sai da ya fara cewa gaskiya sai Allah to har yanzu ba a kai gaskiyar ba kenan gaskiyar gaskiya amma dai yar gaskiya ce wannan idan aka buga aka buga to faɗi gaskiya sai ce gaskiya eh naira sittin su ya ko bari sai ma ka ga ya aje ya ba gurin to yanzu gaskiya kenan ko to game da haƙƙin Allah to ba haka Allah yake ba duk abin da Allah ya faɗa iya kurewar gaskiya kenan ba wata gaskiyar daga nan kuma asdaqu qila Allah shine yafi kowa gaskiyar magana duk wani ne gaskiya in har akwai wani wanda yake ya kai gaskiya matukar gaskiya to Allah ya fi wannan mai gaskiyar gaskiya domin shi sunan shi alhaq kuma kauluhu alhaq shi Allah sunan shi gaskiya kuma sunan magana shi gaskiya jama'a mun fahimci wannan to don haka Allah madaukakin sarki ya fi kowa gaskiya wajen zance wa ahsanu hadisa kuma Allah madaukakin sarki zancen shi shine tsantsar gaskiya min khalqihi fiye da zantukan halittun shi thumma rusuluhu sannan sai manzannin shi sun fi kowa sanin Allah maɗaukakin sarki sadiquna manzannin nan nashi masu gaskiya masduquna abin a gaskata su a wata nuska ta littafin al-aqidatul wasitiyya musaddaquna duk abu ɗaya ne musaddaq da masduq ma'ana wahid ina fatar an gane sannan sai manzannin shi masduquna waɗanda suke ainihin wato masu gaskiya بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون sabanin waɗanda suke faɗin magana wadda ba su ji ba ba su gani ba sai su ainihin danganta ta ga Allah maɗaukakin sarki waɗannan ba su da gaskiya kenan waɗannan zuzurutun maƙaryata kenan kaga yadda muqaranar da malam ya maka Allah maganganin shi duk baki ɗaya gaskiya ne su kuma waɗanda ke yanki faɗi ba su ji ba su gani ba su ƙirƙiri magana su faɗa to su kuma saɓanin Allah kamar yadda Allah yake cikakken gaskiya cikakken mai gaskiya su kuma waɗannan cikakkun maƙaryata ne ina fatar mun gane domin suna faɗin abin da ba su ji ba su gani ba wali haza to saboda ainihin wannan magana qala sai Allah madaukakin sarki ce subhana rabbika rabbil izzati tsarki ya tabbata ga Ubangijinka ya kai Muhammad da aka sauka maka da wannan littafi mai tsarki. In kai mai saurare ne tsarki ya tabbata ga Allah Ubangijinka, wane ne Ubangijin naka? Sai ce Rabbil Izzati, Ubangijin buwaya, wato wannan badalin ne min Rabbika. Subhana Rabbika, tsarki ya tabbata ga Ubangijinka, Rabbil Izzati shine dai Ubangijin buwaya, Ubangijin ɗaukaka, Ubangijin da ya fi ƙarfin kowa. amma ya sifuna Allah maɗaukacin sarki ya ɗaukaka ya fi ƙarfin abin da kafirai suke siffantawa gare shi akwai aƙidojin da kafiran duniya gaba ɗaya sun yi ijima'i a kansu dukkansu duk kafiran duniya gaba ɗaya sun haɗu akan danganta ɗa ga Allah duk inda wani arne yake ta wata ɓangare ko ta wata hanya yana danganta ɗa ga Allah ɗauki misali ƙuraishawa kafiran makka suka ce mala'iku tun da kyawawan halittu ne to ‘ya'yan Allah ne ‘yan mata kuma yanzu sun danganta ɗa ga Allah ko ba su danganta ba sun danganta Allah ya ce ala innahum min iftihim la yaquluna waladallahu wa innahum lakazibuna saboda ƙaryar su har cewa suke Allah ya haihu sai ce Allah ƙarya Allah yake ƙarya suke yi na farko kenan yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne nasara kiristoci sun ce isa dan Allah ne kowa ya rage dama duniyar daga ba kitabe sai ba ma guje sai musulmi kitabiyuna su ne alyahudu wal nasara sauran mushrikai su kuma ga sunan an tara su akan wani shine sai Allah ya hada su baki daya yake wa qalu takhadha ar-rahmanu walada suka ce Allah mai rahama ya dauki da to ko aƙidar ɗauka ittikhaz ko aƙidar walada duk an samu kafirai sun faɗi akwai kafirai da suka ce Allah haihuwa yayi kamar yadda mataka take haihuwa haka Allah yake haihuwa kamar yadda kake haihuwa subhanallah Allah ya fi karfin haka akwai wanda suka ce a'a ba haihuwa yayi ba da wani ne ya haifa sai ya ɗauki ɗan sai ya mai da shi nashi shine ittikhaz to duk kafiran duniya dai sun haɗu akan wannan aƙida duk kafiran duniya sun haɗu akan ƙaryata annabawa da yi wa annabawa izgilanci da yi wa annabawa galasi har shi yasa yake cewa atawa sau biyu ko wasiya ne suke wa junansu ne waɗannan su yi wa waɗannan in kun girma waɗannan in sun haifi waɗannan su yi waɗannan shi yasa abin har sai zama silsila ce irin maganganun da suke faɗi ta zama kamar sarka abinda wannan ya faɗi shi wannan zai faɗi abinda wannan ya faɗi shi wannan zai faɗi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to idan kuka gane wannan wannan ayar malam ya kawo ta ne don ya karfafi maganar shi da muke karantawa kar ku manta babin da muke kai shine babin farko na wannan littafi akan cewa na daga cikin aqidar ahlus sunna ahlus sunna sun yadda da Allah madaukakin sarki sai ce to lazimin yadda da Allah kuma shine ka siffanta Allah din kamar yadda yake domin in ka ce ka yadda da Allah amma da ka tashi siffanta shi sai ka ce guda uku ne shikenan baka yadda da shi ba din kenan ka rushe maganar ka sai ka siffanta shi yadda yake to sai ya ce saboda haka ahli sunna sai suke siffanta Allah da siffofin da shi ya siffanta kanshi da su sai kuma siffofin da manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da su shi ne karatun mu na yau da muka tasha inda malam yake kawowa cewa abin da ya sa ku ahli sunna suka tsayu akan wannan kadai shine saboda Allah shi ya fi kowa sanin kanshi kuma ya fi kowa sanin wani shi sanin kanshi shi kaɗai ya san kanshi ba wanda ya san shi to don haka a baki bayani to abin da ya bayani kuma ka a daɗa ka a rage tunda ba wanda ya san shi da a ce wani ya taɓa sanin shi in Allah ya faɗi wasu sifofin naki saboda wannan da ya taɓa sanin shi ko ganin shi ko jin shi zai iya ƙarawa da wani abu da ya sani game da shi kuma ya zama mai gaskiya a kai haka ne ko ba haka ba idan kana da abokinka na aka ce kai wani ne kake so sai ce tuwon dawa miya kuka yake so ya shi kenan sai ka tafi nemo abinci sai aka je ba a samo tuwon dawa miyar kuka ba sai aka samo tuwon dawa miyar karkashi sai ku ce sai ka ce ku bashi wannan ma yana so me yasa ka faɗa haka saboda ka san shi akan abin da yake yana so har ka ƙara ka gano amma bai faɗi wannan ba amma saboda sanin shi da kai to babu wanda yi wa Allah wannan sanin ba wanda ya taɓa ganin Allah balle ka ce siffofin da ya faɗa bari ka ƙara bari ka rage a ce wannan ka'ida ta hukunta sai ka tsaya iya inda ya siffanta kanshi da su kaka ƙara idan ka fahimci wannan to manzon shi da ike wa wa'ayi ma sallallahu alaihi wasallama ya tsarkake shi akan shi kuma baya ƙari akan duk abin da Allah ya faɗi don haka duk abin da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ko da ba mu ga wannan abin a Qur'ani ba matukar ya tabbata manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗi na daga siffa Allah to sai mu danganta wannan abin ga Allah madaukakin sarki domin manzon shi ma ya san shi saboda me saboda Allah yana keɓe shi da sanar da shi wasu abubuwa da suka shafe shi waɗanda kowa bai san su ba to waɗannan su ne masdarani faqat babu na uku hanyar sanin Allah kenan Qur'ani da hadisi a nan babu magana kiyasi anan babu magana wata hanya ta hisabi ko makamancin haka me Allah ya faɗi me annabi ya faɗi game da sifofin Allah sai a tsaya akan haka to idan har ka fahimci wannan sai ka gane cewa ashe wannan aya da malam ya kawo tana ƙara ƙarfafar wannan aƙidar ta ahli sunna cewa tsarki ya tabbata ga Allah ubangijinka ubangijin ɗaukaka game da siffanta shi da kafirai suke kafiran duniya duk wata siffa da za su danganta ga Allah sai kaga akwai na ƙasa a ciki cewa Allah yana da ɗade na ƙasa ce mu ko halittu da ita na ƙasassu ne in kace muna da ƴaƴa mu kuma ka girmama mu shi ko Allah da yake cikakke ne in kace yana da ɗaki kuma ka na ƙasa shi kun fahimci bayani in ka gane wannan sai ka gane kalmomin duk da kafirai suke faɗi dangane da Allah na ƙasa ne kafirai sun ce Allah maɗaukakin sarki marowaci ne yadullahi maghluba sun ce Allah hannunsa a makala iki Allah ba shi da kyauta Allah ba shi da alheri Allah yake gullat aidihi an murɗe hannunsu Allah ya murɗe hannunsu walli inu bima qalu Allah an ce su saboda wannan bakan magana da suka faɗi bal yadahu mabsuqatan yanfiqu kai kayasha hannayen Allah a shimfiɗa suke yana ciyarwa yadda ya so wanda ya so ya bayar wannan ke kafirai sun siffanta Allah madaukakin sarki da cewa inna Allah faqirun wa nahnu aghniya Allah talaka ne mu ne masu wadata dan ne dan Allah ya ce man zalla bi yuqridullaha qarban hasana wane ne zai baiwa Allah baki kyakkyawan baki sai suka ce duk wanda ke neman baki ba talaka bane to kaji wai hikimar ta su sannan sai suka ce Allah madaukakin sarki ya zama yana da kaulin bila amali me kuke nufi suka ce to ya ce kada a cire ba amma ya ce kai ka bashi bashi in ya tashi biyan ka فيضاعفه له أضعافا كثيرة إن تاشي زي باكا نينكن بنينكن dan haka Allah ya hana cin bashi da ruwa amma shi ya ce a bashi bashi talaka ne kuma in ya tashi biya zai biya da ruwa kun ga Allah ya tsarkaka game da siffanta shi da suke yi kun fahimci abin da yake nufi ma'ana duk abin da kafiri zai faɗi game da Allah madaukakin sarki sai kaga akwai na ƙasa akwai cin mutunci game da wannan kalma shi yasa dubi cikin ainihin suratu maryam inda Allah madaukakin sarki yake magana dangane da yadda halittu suke jin zafin aka ce Allah yana da ɗa yake ta kadi samawatu ya tafassarna wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda sama sai ta kamar za ta kakkece ta zubo kasa ce kamar za ta burma duwatsu ce kamar za su gangaro su miƙe mutane me yasa an da aulir rahmani walada saboda an ce Allah yana da ɗa ibti'a'i ne sharri ne kasafi aka yi wa Allah da aka ce Allah yana da da sai ce wa ma yan bazai lir rahmani an yattakhidha walada ai bai kamata ai an yi wa Allah wulakanci an ci mutuncin Allah an yi rashin ladabi in aka ce Allah yana da da domin in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ke sama ko kasa zai je ga Allah ne a gurfane a matsayin shi na bawa yanzu kun ga idan ka rinka bidiyo alkur'ani da sunna irin yadda Allah yake bada labarin kalmomin da kafirai suke faɗi za ka ga tun da kafirai suke ba su taɓa faɗin wata kalma wajen siffanta Allah ba sai ta zama na ƙasashe da cin mutunci ga Allah to me ya kai su ga haka saboda suna magana ne kamar yadda malam yake cewa ya kuluna alaihi ma la ya'lamuna to a ƙarƙashin wannan an hana musulmi kenan su yi magana game da haƙƙin Allah sai abin da suke da ilimi akai tunda kafirai abin da ya saka su suke wannan abubuwan saboda suna magana da jahilci haka ne to duk sa'ad da za ka yi magana da jahilci ƙarshen ta ko ka dace sai ka ga cewa ƙarshe kuma ka tafka wata katokara wadda ta girgiza dacewar da kai saboda haka kada wanda ya wata magana game da haƙƙin Allah sai yana da ilimi a kanta to shi kenan sai zauna lafiya sai shiga irin cikin rudanin da kafirai suka shiga ba sai Allah yake wa salamun alal mursalina amincin Allah ya tabbata ga manzannin Allah waɗanda su kuma suke siffanta Allah da irin siffofin da suka dace ga Allah walhamdulillahi rabbil alamina godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu baki daya ina fatar mun gane sai shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya zai farfasa wannan ainihin wato aya yayi sharhin ta sai yace fa sabbaha nafsahu amma wasafahu bihi al mukhalifuna lirrusul sai Allah ya yi wa kanshi tasbihi ya tsarkake kanshi game da siffanta shi da waɗanda suka saba wa manzanni suke yi waɗanda suka saba wa manzanni kun ji irin siffantawa da suke wa Allah ko to sai Allah ya tsarka ka san yake ƙarya suke yi wa sallama alal mursalina sai Allah ya sallama ya gaisuwa ya dingina wa manzanni li salamati ma qaluhu saboda ne saboda su annabawa zantuttukan da suke faɗi to sun kubuta minan naqas daga naqasa wal aibi da kuma aibanta Allah don haka sai ainihin su annabawa sai suka zauna lafiya yanzu wacce hanya ce za ka ka zauna lafiya kenan kai mabiyin annabawa shine kai ma ka siffanta Allah da abin da Allah da annabawan suka siffanta shi sai ka zauna to jama'a kun ji hanyar da kadai ake bi a san Allah hanyar Allah din kai tsaye ko kuma ka biyo ta hanyar manzanni da ka kama hanya ta uku sai ka bata shikenan ka bi hanyar kafirai kenan وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات shi Allah wanda tsarki ya tabbata gare shi ya tara a cikin wannan siffantawa da yawa kanshi kuma ya kiraye kanshi ya tattaro abubuwa guda biyu tattarowa tsakanin korewa da kuma tabbatarwa ina ma'ana korewa Allah ya kore abin da ake siffanta mishi waɗannan ba siffofin shi bane sai kuma ya zo ya tabbatar da nashi sifofin a ina za mu gane haka sai da ya fara cewa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna Allah ya tsarkaka dan ɗaga Allah ƙazanta ne na ƙasa ne to Allah ya tsarkaka game da haka to da ya tsarkaka kanshi ya kore wannan sai kuma ya tabbatar da cewa walhamdulillahi rabbil alamin sai tabbatar da godiya gare shi shi kadai kaga a cikin wannan aya akwai tabbatarwa akwai kuma korewa ya tabbatar da duk wata kazanta daga gare shi sannan ya tabbatar da rububiya al'alamiya ya kore ya kore sannan kuma sai tabbatar da rububiya al'alamiya ainihin da kanshi Allah madaukakin sarki ya taimake ni malam dai bai gaza ba sai ya ainihin ci gaba da cewa fala udula li ahli sunnati wal jama'a dan haka ahli sunna ba su da wata karkacewa da su da sauran jama'ar musulmi da suke yi amma ja a bihil mursaluna game da ainihin abin da manzanni suka zo da shi ahli sunna ba sa karkacewa abin da manzanni suka zo da shi ya ku ahli sunna sai ku ji tsoron Allah wannan ita ce aqidar kar ku je ku kamo kaima kaima saboda hayaniya ta shiga cikin mutanen da suke kiran kansu ahli sunna tun daga mustawa namu na nan ainihin wato na ƙasa addauli har zuwa mustawal alami a nan ƙasar mu ne za ka samu mutanen da ke cewa kansu ahli sunna sun rikice wasu sun ce ahli sunna ne su sun kama ɗariƙun tijjaniya ɗariƙun ƙadiriya sun kama na ƙasbandiya sun kama abubuwan asha'ira da sauransu wasu sun ce ahli sunna ne su ƙungiyanci ya bugi kwakwalansu tsoron Allah ya rabu da zukatansu a'a ahalin sunna ba sa kaucewa abin da manzanni suka zo da shi duk hayaniyar da ta kifa ta raya ta kada to suna nan menene manzanni suka zo da shi wannan shine abin da ahalin sunna su yasa mala yake fala udula li ahli sunnati wal jamaa amma jaa bihi al mursaluna ahli sunna ba sa karkacewa abin da ainihin wato manzanni suka zo da shi fa innahu siratul mustaqim domin shi abin da manzanni suka zo da shi shine hanya ne tsakiya siratul ladina an'ama Allahu alaihi wato hanyar waɗanda Allah ya wa ni'ima wannan siratu din nan fa badal ne kar ka yi shi kamar yadda ka saba karatun Fatiha dan bahaushe muqallidi ne ina fatar an gane fa innahu siratul mustaqim siratul mustaqim anan menene a'a fa innahu الصراط المستقيم اسمه إنني كو خبر إنا ها خبر إنني خبر إن فإنه أي فإن هذا لهو الصراط المستقيم تو الصراط المستقيم أينا رفعني على الخبرية لأنه خبر كو تو da aka tashi kuma sai aka ce siratul ladina siratul ladina me yasa saboda wannan siratul ladina badalin ne min siratul mustaqim kamar yadda kake cewa ihdina siratal mustaqim as-siratal mustaqim anan cikin suratul fatiha nahwa ake yi jama'a ba fa fiqh ba nan ba tafsiri ihdina siratal mustaqim da kake cewa as-siratal mustaqim jilla ce a matsayin ne maf'ul bihi ko fitila a matsayin maf'ul bihi take to gaba da ka tashi zaka yi bayanin wata iri sai kuma kace siratal ladina an'amta alaihi sai zan kana siffanta irin hanya an fahimta to ka'idar sifa da mawsuf abinda na gaba ya dauka shi da baya kamata ya dauka haka badal to in ka gane wannan in ka zo sai ka karanta fa innahu siratul mustaqim siratul ladina an'ama Allah alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina sai sa ake so ko zaka koyi karatun menene ka koyi larabci ka koyi nahawu saboda shi gishiri ne gishiri ne in ka zo zaka ci dambu sai da gishiri in ka zo zaka ci teba da miya sai da gishiri tuwo miya kuka sai da gishiri duk abin da zaka ci sai da ne to dole sai da nahawu larabcin za ka yi sai da nahawu hadisi za ka je ka koya sai da nahawu akida za ka koya sai da nahawu mai wa'azi za ka zama na baki ɗaya sai da nahawu duk abin da za ka yi sai da nahawu in ba haka ba yanzu wannan jumla in ta zo ba haushe soka mata fataha zai kawai saboda haka ya saba jin ta kullum a sallah to da ka soka mata kuma anan sai a ce a ba irin su ɗaya ba a yi da wata fa innahu siratul mustaqim saboda wannan hanya da manzanni suka zo da ita ita ce hanya mai tsakiya siratul ladina an'ama Allahu alaihim wato hanyar waɗanda Allah ya wa ni'ima minan nabiyina was siddiqina daga cikin annabawa da as-siddiqina masu gaskiya was shuhada da waɗanda suka samu darajar shahada was salihina da mutanen Allah bayan Allah mutanen kirki to ahli sunna ba sa kaucewa hanyar waɗannan yasa babu ahli sunna wanda yake kaucewa hanyar manzanni babu ahli sunna ne bin son zuciya ahli sunna baya kungiyanci ahli sunna baya bin dariƙa kowa yana bin hanyar da Allah ya aiko manzanni da ita ne saboda haka in ka ce kanka ahli sunna kalmar ahli sunna ba kalma ce ta demokuraɗiyya ba abin da nake nufi da demokuraɗiyya a nan ƙarya dan demokuraɗiyya ma'anarta kawai ƙarya to ba in aka ce ni ahli sunna ne kai ahli sunna ne ba kalma ce ta demokuraɗiyya ba kawai na faɗi ne don ya zama abin da nake nufi ba shi bane a'a ahli sunna me ake nufi da sunna anan ba sunnonin alwala ba ba sunnonin wankan janaba ba sunna anan shari'a ai ahli shari'a al-muhammadiyya waɗanda suka kafe akan shari'ar da annabi Muhammad ya zo da ita to ba sa bin son zuciya babu ahli sunna kwaya ɗaya da yake bin son zuciya amma har ya zama mutum zai iya hawa minbari ko duron ƙasa baki ɗaya ko duron menene ya tashi ya zuƙa ƙarya a wannan ƙarya ne ba ahli sunna bane wannan ahli sunna a bashi kudin kwamiti ya cinye babu ahli sunna ya siyasuwa nan babu ahli sunna nan ya hada munafunci nan babu ahli sunna mutanen kirki ku je ku karanta ibn rajab kashful kurba fi wasfi hali ahli al-ghurba al-imam al-hafiz ibn rajab al-hanbali حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء رواه الترمذي واحمد وهو حديث حسن صحيح dogo sharhin wannan hadisi ya ce ahli suna baya cin haram ahli suna baya karya ahli suna baya magudi saboda haka in duniya ta hargitse karshen duniya mutane su ci haram mutane su yi kaza su yi kaza sai kaga ahlus sunna su sun koma gefe guda sai a rinka cewa wani waɗancan masu zafin addini ne waɗancan su sun ware daga jama'a shi ne yace su ne za a kira su ahlul gurba sai a ce sun zo da bakon addini to wannan zamani na annabi taho kowa zai ɗibi rabanci ka ce kai ba za ka ɗiba ba to shi ne sai gurba din sai ta bayyana to amma ahli sunna ya shiga a ci haram da shi ahli sunna ya karya ahli sunna ya buga takardar karya ya je Abuja ya je nan ya je nan ya ciwa ya hada nan ha ina wannan ba ahli sunna bane wannan jirgin ahli bid'a ne jirgin ahli bid'a ne wannan ina fatar mun gane dan haka in kai ka ce wa kanka ahli sunna dole ka ji abin da malai yake cewa suna tsayawa ne akan hanyar manzanni annabi ayyuba rashin lafiya yake shekara goma sha tara aljanu ya rike miki kafa motsawa baya iya yi da fitina ta fitina ya dan ya rike zo wa matar shi to ki sujuda daya za ki ce in ayyuba ya aje gunki yayi sujuda in zai wanke kawai sai tsaya yana fitina kan ba sai kin da ba sai a wahala shi a wahala kowa a wahala ya aje gunki yayi sujuda kwaya daya zai watsake to abinka da mata ita ma ta ga wahala ta wahala shekara sha tara ta zo ta ce to je yau na samu wani malami da yamin fatawa abin da yake jinki na in ka dan aje su juda daya in kai za ka warke to abin ka ga tun da larura ne da sai ka yi ka tuba yace ni ni su juda ga gunki yace wallahi na warke sai na zame ki sai da yi miki bulala kuma duk matan ki sun gudu duk ƴaƴan ki sun gudu dangi kowa ya guje shi ita ce kadai ta daure amma ita ma yau kaga rauni ya kama ta shi ɗan ya zo ya ribace ta shi da yake ya rantsuwa sai mata bulala amma sai Allah ya ji daɗi a sai ayu da duk bala'in da ya shiga ba zai saba ma Allah ba kaga almursaluna ke duk bala'in da ya shiga ba zai saba ma Allah ba sai Allah yake to yau zaka warke aka turo mala'ika jibril udkur bi rijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab shi da kafarka ruwa zai fito ka ɗiba ka sha ka yi wanka yana yi sai watsake tas الرقية الشرعية daga mala'ika jibril kenan ina fatar mun gane da ya watsake to kuma yanzu sai ya juya kai baiwa Allah nan shekara ta tara tana juya ta kuma na yi rantsuwa sai na mata bulala sai Allah ya ce ba komai fa hubbi yadika dhurfan wadrib fadrib bihi wala tahna yake samu tsintsiya bulala ɗari kace za ka yi mata ko to samu tsintsiya in ka sauɗa mata guda ɗaya shauɗi ɗaya haka shi ke nan rantsuwar ta kai to ke kuma ya ce a daure da Allah ke kiran kauce ki ba mu guri haka ba shi ke nan ba ni ka gani to kaga sai Allah ya balansin abubuwa ya gyara abu saboda ne saboda annabi ayyuba ya tsaya sai Allah kawai ko wallahi in ka tsaya wa Allah sai Allah ya tsaya maka amma wallahi in ka ce ba ruwanka da Allah Allah zai baka da dabararka sai ka gama ciwaciwarka kakaf sai Allah ya rusa ka shi kenan ba za ka sake daga kai ba don haka a tsaya akan hanyar annabawa da siddiƙai da shuhada shi yasa alherin Allah ya kai wa ɗan fodiyo a cikin ƙarshen littafin shi tamyizul muslimina min al-kafirina yace a rinka karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da tarihin salaf sahabbai da tabi'ai bayan Allah nagari zaka ga halaye kyawawa amma halayen nan kyawawa wallahi da same su ba sai da suka daure jama'a sai da suka daure ba za ka taba zama mutumin kirki ba sai ka daure daga barin wani abu kana son giya kana son mata kana son ƙarya kana son kaza Allah ya hana shi kenan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa amma kana son waɗannan abubuwa kana kurban giya kana Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu to ai yanzu kai me ka gabatar tukuna yanzu kake yi al'an anta taf'al saboda haka ya kamata jama'a mu gane wallahi ba karamar daraja bace da Allah ya mai da kai musulmi ka gode ma Allah duk annabawa burin su kenan mun sha kawo wannan bayani kowane annabi babban burin shi shine rabbi ja'alni muslima Allah sani ni musulmi ne a musulmin kuma da ta zo ta rikice aka rabu ga ahalin bid'a ga ahalin sunna wani ko kuskure kai kace kai ahalin sunna ne zai ce maka ni ahalin sunna ne ka bije ni nayi kama da ahalin sunna kalmar ma baya so ta je gare amma daukaka ce sai sai ka zan ahalin sunna to dan me kuma za ka zo ka siffanci da siffofin da za su lalata maka wannan martaba da Allah ya baka sai ka daure duniya ce abubuwan nan guda shida da ya faɗi farko farkon ali imrana su ke rikita duniya su ke rikita mutane su ke lalata ahlus sunna juzina linnasi hubbu shahawati من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث sai tattara sai ce zalika mata'ul hayatid dunya abu shi da ke lalata ahli sunna duk ahli sunna yi mata hubbu shahawati minan nisa ka zama kamar bunsuru wajen son mata to al'amarin ka ya lalace hubbu shahawati minan nisa wal bani ka jarabtu da 'ya'ya har 'ya'yanka su hallaka ka sai abin da suke so wal qanatirul muqantara da kyale-kyale na ne mina zahabi wal fidda dinare da azurfa kuɗi pound dollar riyal duk a rikita ka da waɗannan wal an'ami wal khailil musawwama da horarrun dawakai jib a kawo jib a ce an baka a rikita ka wal an'am dabbobi wal har noma waɗannan abubuwan gaba ɗaya sai Allah ya buga musu bom yake zalika mata'ul hayatid duniya duk waɗannan hayaniya ne kayan rayuwar duniya ne wallahu indahu husnul ma'ab Allah a wurin sa akwai kyakkyawar makoma waɗannan ba kyakkyawar makoma a wurin Allah ya taimake mu to sai malam ya ci gaba da cewa وقد دخل في هذه الجمله ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص daga cikin abubuwan da za su shiga jimillar wannan magana da muke ta cewa mutum ya tsaya a kan abin da Allah ya siffanta kan shi da shi mutum ya tsaya a kan abin da manzon Allah ya siffanta Allah da shi to siffofin da Allah ya siffanta kan shi da su a cikin suratul ikhlas in wallahu ahad to za su shiga cikin waɗannan abubuwan ka tsaya akan waɗannan siffofin anan ma allati ta'dilu sulfal qur'ani wadda ita suratul ikhlasi ta yi daidai da ɗaya bisa uku na alqur'ani to za mu ji me ma'anar wannan haitu ya koli yayin da Allah yake cewa kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kul huwallahu ahad ka ce musu Allah ɗaya ne Allah ba biyu bane Allah ba uku bane Allah ba komai bane Allah baya shiga cikin komai Allahu ahad Allah ɗaya ne sannan Allahu samad Allah shi ake nufi da bukata kowa yake da bukata wurin Allah yake kowa yake da bukata wurin Allah yake nema inda za ka duba a kusa iya ka ci a ai kai wurin wani ka je nema ba wurin Allah ba waye ya wani da Allah bai wani ba ka je wurin shi in ba ka yadda ba ma Allah ya ba wani amma kuma sai ka yadda cewa dai Allah ke yi wani to har ka tafi nema wurin wani wanda Allah ya yi to ƙarshen tika tika tik kaga ka je gaban Allah ne ma amma cikin wulakanci sai sa imamu shafi ya ce Allahu ya gazabu in tarakta su'alahu wa bani ya adama ina yus'alu ya gazabu dan adam kana roƙon shi ya fushi da kai Allah kuma in baka roƙon shi sai ya fushi da kai sarki ya tabbata alga Allah kaga bambanci a ce idan ka gane wannan to Allahu samad Allah ce ake nufi da bukata lam yalid Allah bai taɓa haihuwa ba walam yulad shi kuma ba haihuwar shi aka yi ba walam yakul lahu kufuwan ahadu kuma Allah babu wani wanda yake kamar shi to waɗannan siffofin da Allah ya siffanta kanshi da su bibi kowace gaba daga cikin gaɓoɓin wannan sura wata siffa ce ta Allah maɗaukacin sarki ko to waɗannan siffofin sun shiga cikin jimillar abin da ya zama wajibi ahli sunna ya yarda da su shine na farko dole ahli sunna ya yarda Allah ɗaya ne duk wanda yake mu ba ahlus sunnati ne amma gobe yace komai Allah ne sai ya ce a'a ko ahlul kufri ne saboda ahlus sunnati dole ya da cewa qul huwallahu ahad Allah ɗaya ne dan haka ya nakana maka abaka kamar dan islamiya ka ce Allah ɗaya ne ka saba da faɗin haka dan kar a baka ma ka koya da kanka ka je kai su kudda baka ka ce biyu ne a'a qul faɗi huwallahu ahad Allah guda ɗaya ne wajibi dukkan ahlus sunna yarda da wannan Allah ɗaya ne Allah ba biyu bane wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn Allah yake kar ku riki alloli biyu ba Allah biyu bane laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha wadanda suka ce Allah ɗayan alloli uku ne sun zama kafirai in ga wanda yake Allah biyu ya zama kafiri wanda yake Allah uku ya zama kafiri jama'a wanda yake kuma duka komai ma ka gani yawan halittun duniya yawan Allah alaysa hadha akthar al-ibadi bala huwa min akthar al-ibadi ala wajhi al-zahira dan haka siffa ta biyu sai ce Allahu samad dole ka yarda cewa cikin sifofin Allah Allah yana da wannan siffa ta cewa shi kadai ake nufi da bukata don kowa ta rikice wurin wa zai tafi wurin Allah ina fatar mun gane lam yalid wa lam yulad Allah bai taɓa haihuwa ba kuma ba haihuwa ta akai ba dole kai ahli suna ka yarda da wannan siffar wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu wanda yake kamar Allah to in ka gane waɗannan siffofin Allahu samad Allah ake nufi da bukata kai ahli suna za a ganka kofar gidan wani ka je wurin shi dan gaya miki bukatar da ta dame ka a halin Allah zai maka maganin bukatar ka zauna kai ta roƙon Allah mana jama'a mun gane wannan da kyau idan kai ahli sunna ka yarda da haka za ka yi da'awar Allah yana da ɗa za ka yi da'awar Allah yana da uba ka ce Allah uba Allah ɗa Allah ruhi mai tsarki za ka faɗa to ashe dole jimilla da tafsirin abin da ake nema kai ka yarda a matsayinka na ahli sunna dole sai ka yarda da cewa wannan sura tana ɗauke da siffofin Allah tauhidi kenan ko to in ka yarda da waɗannan to ka samu yarda da wasu jimilla na aƙidodin ahli sunna shine siffanta Allah da abin da Allah ya siffanta kanshi da su a cikin ainihin wannan sura hadisi ya zo sahihi a cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa suratul ikhlasi ta'dilu thuluthal qur'ani in huwa Allah ta yi daidai da ɗaya bisa uku na alƙur'ani me wannan magana take nufi malamai sun kawo fassarori da dama amma mafi inganci daga cikin fassara ita ce shi alƙur'ani in ka dube shi zai kasu kashi uku kashin farko tauhidi kashi na biyu shari'a kashi na uku tarihi kashi na farko tauhidi shine tsarkake Allah tsar tsarkake Allah wajen bauta da siffanta shi da komai nashi to in ka dubi suratul ikhlasi ta zo da duk wani nau'i na tauhidi gaba daya to kun ga ta rike janibi na farko bangare na farko na qur'ani kenan shine qur'ani bangaren shi ɗaya tauhidi bangare na biyu shari'a yi bari bangare na uku kuma tarihin annabawa da salihai da fajirai da kafirai to suratul ikhlas ta rike bangaren farko ka ji sirrin da aka yi ta zama sulusul qur'ani kenan dan haka idan ka karanta qul huwallahu kafa daya sai a rubuta maka ladan ka sauke daya bisa uku na qur'ani in kai qul huwallahu kafa biyu sai a sa ka sauke kana da ladan biyu bisa uku na alqur'ani in ka samu karanta ta kafa uku to kana da ladan sauke qur'ani kenan ma'ana qur'ani yana da lada nau'i biyu wajen karatun shi akwai jimillar lada na sauke alkur'ani da Allah yake bayarwa akwai kuma tafsirin lada gwargwadon harfa da ka karanta mutumin da ya ɗauki alkur'ani ya fara tun daga bakara hannasu ya sauke shi gaba ɗaya ya sauke alkur'ani to ya samu cikakken ladan sauke alkur'ani sannan kuma ya samu tafsirin lada na kowane harafi sai an ba shi lada kuma mutumin da ya karanta kulwallahu kafa uku to ya samu jimillar ladan sauke alkur'ani kamar yadda wancan ya samu amma wajen haruffa to bai kai ya samu ladan da wancan ya samu ba kuma bambancin kenan ko mun fahimta jama'a abu na farko kenan abu na biyu al-imamu ahmad ya rawaito kyakkyawan hadisi dalilin saukar suratul ikhlas qul huwallahu kafiran makka ne suka ce ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam ka aibanta mu ka ce gumakanmu na ƙasa ne ka ce gumakanmu sassaƙawa muka yi ka ce saboda haka mun zama shashashai kai allah naka na gwal ne ko kuwa zinare aka yi allah naka da shi siffanta mana shi shi ne sai allah ya saukar da wannan sura sai ya siffanta kan shi da ashe ka ga dole ne kafin ka zama musulmi sai ka yarda da waɗannan siffofi waɗanda allah maɗaukacin sarki ya siffanta kan shi da su kaga a ciki sai aka aje maganar jauharin da aka yi allah ne da me aka yi allah sai aka ajiye wannan sai Allah ya siffanta kanshi da waɗannan siffofin su ne abin da kake buƙatar ka sani Allah madaukakin sarki ya mana taimako to idan kun fahimci wannan za jama'a sai ku gane gane wannan abu ne mai sauƙi in ka ɗauka wa kanka tsayawa da abin da annabawa suka zo da shi sai ga cikin lumana duk wata siffa da Allah ya siffanta kanshi da ita na yarda daga nan ka in ƙara ka in rage don haka da ka karanta abin da Allah ya faɗi da kai sai kai kwanciyar ka baka da matsala amma in ka ce za ka wasa kwakwalwarka kuma ka gano wasu abubuwa da bai faɗi ba sai a ce ta wace hanya wahayi kake so wahayi ba zai sauka ba tunani ba a buƙatar kai tunani haka gano wata siffa wahayi ne gashi nan Allah ya sauka wa annabi sallallahu alaihi wanda ko da Allah zai maka wahayi ya zan wahayinka na gaske ne ba zai kai ingancin na manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ai ka dauki mafi inganci ka bar ingantacce shi yafi ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai malam ya gaba da cewa wa ma wasafa bihi nafsuhu yana daga cikin jimillar abubuwan da ahlus sunna za su yarda da su a matsayin dole su yarda da su su yarda da sifofin da Allah ya siffanta kanshi da su fi a'zami ayatin fi kitabihi a cikin wata aya wadda ta fi kowace girma a cikin littafin shi haisu ya kole a inda Allah madaukakin sarki ke cewa ayatul kursi yake nufi ita ce sura mafi girma a cikin alqur'ani ku ji abin da Allah yake cewa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله مدعوكتين سلكيتي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi alhayyu Allah rayayye ne rayuwa siffa ce daga cikin siffofin Allah kalmar rayayye kuma suna ne daga cikin sunayen Allah duk wanda aka ce rayayye ne baya mutuwa to duk wata siffa tashi ita ma rayayya ce ba ta mutuwa duk wanda aka ce yana mutuwa kuwa to siffar shi na farko ba tabbatacciya ba ce kuma jabu ce domin yana ƙara daɗewa tana ƙara saki yana ƙara daɗewa tana ƙara saki domin ne idan ran ya tashi tafiya sai su tafi tare da jikin don haka sai a haifi yaro sai ka gan shi dagwai dagwai ana nan ana tafiya shekaru arba'in sai ka ga ya fara murmu da ido ana yaya yana nuna ana gagaran nan ina wannan ido ya fara mutuwa a samo bilak a samo menene duk ba zai ba ana nan sai ga ya fara tafiya a hankali baya tafiya yana rangwada irin da saboda mai kwankwaso ya fara ciwo sai baya ya ansa in ya ansa ba zai sake saki ba ana nan ana nan sai kuje ana nan ana nan sai abubuwa sai su fara canzawa shike nan sai a wai gari ya yi kiris to ko an ce ya mutu ba wanda yake damuwa saboda dama sai da alamomin mutuwa suka yi ta mukaddima akan shi tukuna alamomin mutuwa suka yi ta bayyana duk mutumin da kana nan kana ganin shi saurayi ne kingarma yana iya tafiya da kazar-kazar kaga ya fara sa sanda yana dogarawa to asharatul mauti sun fara bayyana alamomin mutuwa sun fara bayyana akai duk mutumin da ka gan shi da gene baki fitik sai ka fara ganin fari ya fara fitowa alamomin mutuwa sun fara bayyana akai duk mutumin da kana nan ka gan shi da gora yana dogarawa to alamomin mutuwa to ana nan da an ce ya mutu tun da dama alamomi sun gama haduwa a kan shi shikenan babu damuwa sai ga ba a cika damuwa da mutuwar tsohu dan shekara saba'in ko tamanin ba kamar da ake damuwa da mutuwar dan shekara talatin da biyar zuwa arba'in ko kun fahimci wannan to me yasa na kawo wannan misali wato ashe rashin tabbatuwa shi ke shi ke kawo mutuwa daga ƙarshe to Allah da yake tabbatacce ne to mutuwa ba siffa shi bace to rayuwa ita ce siffa shi to duk wata siffa ta shi kuma to tabbatacciya ce an fahimci wannan yanzu kalmar as-samadu shekara 97 98 90 kaza 90 wani shugaban kasa ne a Najeriya shi ake zuwa wurin shi neman bukata neman kwangila ya sa hannu ya ce ayi kaza ayi kaza haka ne yau fa wani ne daban yanzu idan ka kira wancan da as-samadu to yanzu kuma fa har yanzu shine as-samadu ba shi kaga siffar samad bata tabbata gare shi ba idan haka za ga duk waɗannan siffofin na Allah babu wanda yake da irinsu domin ba za ka cancanta ka samu irinsu ba sai in sun zama za su lazimce ka har abada to ai kai ma ba za ka lazimci rayuwa har abada ba siffofin ka ba za su lazimci rayuwa har abada ba to dan haka Allah madaukakin sarki rayayye ne wanda yake ainihin baya mutuwa sannan alƙayyu Allah tsayayye ne da kanshi ba tare da ya jingina da kowa ba kuma duk abin da Allah ya ga dama zai iya tsaye da shi ba tare da ya jingina shi da komai ba yace rafa'a samawati bi ghairi amadin raunaha Allah ya ɗaga samman nan ga sunan guda bakwai ba tare da wata dirka ba ba wani gimshiki ka gwada ka gani ka ɗauki malafa ka ajiye ta ka ga in za ta tsaya malafa ka ajiye ta haka ka ajiye ta a iska za ta tsaya sai ka samu wasu abubuwa ka tokare amma malafa nauyi ne da ita ko akan ka take baka jin ta to balle sammai guda bakwai Allah ya tsaye da su yace bi ghairi amadi to tsayayye ne kuma yana iya tsayar da duk wanda ya so ko abin da ya so ina fatar mun gane yake la ta'khudhuhu sinatun gangaɗi baya ɗaukar Allah wala naumun balle bacci domin bacci dan uwan mutuwa ne kamar yadda yazo a cikin hadisi sahihi da al-Imam Abu Nu'aym ya rawaito a cikin kitabu Tibbul Nabawi bacci dan uwan mutuwa ne duk mutumin da kaga yana bacci to wata ran zai mutu duk halittar da aka ce tana bacci to wata ran za ta mutu man gyaɗa baya bacci yana bacci ko baya yi manja yana bacci ko baya yi to ka aje manja shekara goma a kwalba ka gani sai ka samu ya mutu sai dai dawo shi za ka samu ba zai miyantu ba ya mutu ko bai mutu ba ya mutu saboda muƙaddimar mutuwa tana zuwar mai ita ce bacci to Allah baya bacci gyangyaɗi ma baya ɗaukar Allah domin in gyangyaɗi ya ɗauki Allah to babu siffar ƙayyumiyya kenan babu tsayuwa domin gyangyaɗi in ya ɗauke ka na minti biyar za a iya zuwa a yi duk abin da baka tunani an fahimci wannan to Allah maɗaukaki ya sarki gyangyaɗi baya ɗaukar shi balle bacci lahu ma fi samawati wa ma fil ardi halittun da ke cikin sammai da ƙasa junna shi ne shi ya halicce su shi yake gudanar da al'amarinsu shi ne kuma kaɗai ya isa ya faɗi yadda za a yi da su man zallazi yashfa'u indahu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to tun da haka ne waye ya isa ya yi ceto a wurin Allah babu illa bi izini sai da izinin Allah ka'idar ceto yanzu wannan ayar ta kore ceto kuma ta tabbatar da ceto ta kore ceto irin ceton da mushrikai suke tunani shine ne wanda ya so zai ceci wanda ya ga dama wato kafiran da suka yadda za a yi tashin alkiyama ma to suna da aƙidar za a yi ceton ceton kuma in an tashi irin suwa na irin suwa na su za su ceton sun riga sun nuna sun zaɓi waɗanda za su ceton tun daga nan duniya sannan kuma sun ba da damar cewa waɗannan ɗin nan za su ceci duk wanda suka ga dama babu magana to gaskiya da cewa sai da izinin Allah to sai Allah ya kore irin wannan ceton ya ƙaryata shi sai kuma ya tabbatar da ceto wanda manzanni suke bayani shine ne ceton da Allah yake tabbatarwa shine wa kam min malakin fi samawati wal ardi la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wayarba mala'iku da yawa a sararin sama Allah ya ce ba su isa su ceto ba da yawa mala'iku a sararin ƙasa ba su isa su ceto ba sai ga wanda Allah ya ba izini cikin mala'ikun kai wani e ina son ka kai ceto cikin mala'iku misali sannan ba wai an ba shi dama bane buɗaɗɗiya ya je ibi waɗanda yake so ya zuba aljanna a'a sai kuma Allah ya dubi waɗanda ya yarda da su shi yasa ya kai ahlus sunna duk abin da za ka yi ka duba akwai yarda Allah a cikin wannan abin ka yi yarda warduwanun min Allah akbar yarda Allah ta fi aljanna girma kuma idan yan aljanna suka shiga aljanna kamar da yake cikin hadisin bukhari da muslim sai Allah madaukakin sarki sai bayyana da kanshi gare su yace ya ku yan aljanna me kuke so in muku sai ce to me kuma ya rage wanda ba a yi mana ba ya Allah gashi mun shiga aljanna gashi muna ganin ka mu da kai muke zance da kai to me kuma muke so sai ce akwai saura sai ce menene sai ce yarda ta na yarda da ku ba zan yi fushi da ku ba har abada yarda sifa Allah ce idan har Allah ya yarda da wani dukka to barar da ba zai sake fushi da shi ba daga haka ne yan shi'a suka bata wajen zagin sahabbai ko da abin da suke kazafin sahabbai sun yi ko da gaskiya ne bayan rasuwa annabi sahabbai sun yi ku ji ce ko da gaskiya ne balle ƙarya ne to ko da gaskiya ne sahabbai sun yi kai co sun riga ka إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها wanda duk Allah ya ce ya yarda da shi to duk ɓanɓarma duk ɓarota duk ɗan takifanci duk ta'addanci duk abin da ya Allah ba zai fasa ba wannan yardar to haka siffa yardar Allah take ba irin siffar yardar ka bace yau wane ya yi maka kaji daɗi sai ka yarda da shi gobe in ya ɓata maka sai ka ce ka janye yardar jiya in Allah ya ce ya yarda da kai har abada ba za ka sake wani abu da zai fushi da kai ba don haka duk wanda ya je yakin badar manzon Allah ya ce Allah ya yarda da shi kuma an rufe fayil din an ce duk abin da suka yi su je sun tsira an gama idan ka sake kuma Allah ya ce Allah ya tsine maka albarka har abada kuma ba zai ce Allah ya shi maka albarka ba zai sake yarda da kai ba don haka tun daga ran da yake tabbat ya da abi lahabin wata tun daga ran da ya tsine wa abu lahabi albarka har abada kuma abu lahabi ba zai sake samun yarda Allah ba to kun ga rashin sanin siffofin Allah a bisa haƙiƙa shi ya kai 'yan shi'a ga wata bata shi ne abin da suke fassara yarda Allah yarda ce irin ta halittu Allah ya yarda da sahabbai duk ɗan shi'a an ka zauna da shi kace to yanzu ayoyin da ke cewa radiyallahu anhu wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada yanzu wannan yanzu daga baya da suka yi waɗannan abubuwa Allah ya janye kenan in ya karfin hali ya ce eh sai ka ce a ina yake ya janye a ina yake ya janye ga dai misalai da muke da su yakin badar wannan ya je ya ji yakin badar Allah ya gafarta mai sai ya ci amana cin amana mafi girma a karni na farko mafi girma lokaci mafi girma a duniya ya ci amana ya ci amanar mutumin da ya fi kowa girma a wurin Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci amanar addinin da ya fi kowa shine musulunci ya rubuta takarda ya tona asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin kafirai kuma ba fa saboda addini ba saboda yana da dukiya dan a ji daɗi a kare mai duk inda laifi yake fa wannan ya gama yi da aka je aka kamo wasiƙa aka zo aka gabatar da shi a cikin jama'a sayyidina Umar ya ɗaga barandamin shi ya manzon Allah ka bari in datse wannan munafiki mafi amana manzo Allah ya ce rabu da shi ya ji yakin badar Allah ya riga ya gafarta musu wannan a gaban manzon Allah ya barnar manzon Allah ya ci amana musulunci ya ci amana asirin musulunci ya tona a zamani mafi girma amma duk da haka aka ce tun da Allah ya ce ya gafarta to baya fasawa balle waɗannan da ake zargin su sun yi laifin in ma sun yi ne a ƙarni na biyu ba karnin da ya fi kowanne ba in ma sun ci amanar waɗanda suka ci amanar ba su kai manzan Allah ba waɗanda aka ci amanar tasu amanar da aka ci tasu ba ta kai da aka ci ta manzan Allah kuma Allah ya rubuta ya gafarta musu amma Abu Umar al-Kashi saboda rashin kunya da rashin mutunci a cikin littafin shi rijal kashi sai buɗe baki ya ce duk wata giya da aka sha a musulunci da duk wata zina da aka yi da duk wani jini da aka zubar aka yi kisan kai duk wani ta'addanci da aka yi har kiyama ta tashi alhaki yana kan abubakar da umar don haka muke tsine musu albarka kuma muna neman duk mai goyon bayanmu ya tsine musu albarka yanzu jama'a wannan maganar da abu umar alkashi ya faɗi ba ke musadama da waɗannan nasoshi na ƙur'ani da hadisai ba a ƙaddara ko da su abubakar da umar sun zo sun yi ɓarna balle basi ba to a kaddara ko da sun yi riwaya sahihiya ga ta sun yi shin Allah ya riga ya gafarta musu a zamanin manzon Allah eh to shikenan sun kure wannan bayanan da nake jama'a har yanzu ban fita daga darasin da nake ba ina muku sharhi akan siffa Allah ne dan ka gane siffa Allah ba irin siffa halittu bace yanzu nan zan yarda da kai saboda ka tura min tsohuwar mota ta ta tashi na gode na gode na gode duk sanda na zo wuce assalamu alaikum lafiya lafiya saboda ka tura min tsohuwar mota na yarda da kai nan da ina zuwa daidai wurin nan kuma sai fashi na ce don Allah bawan Allah zo ka daga mini sai Allah haba da Allah alaihi na fito na yi bayi na da Allah da ita Allah yaran nan ku zo ku taimaka min sai ka wuce sai kuma in yi fushi da kai to wannan siffar yarda ta dan adam kenan jiya na yarda da kai yau na yi fushi da kai ko to ba haka siffa Allah take ba rashin sanin Allah ne in ka siffanta shi da haka idan har Allah yake ya yarda da kai to ba zai taɓa fushi da kai ba to kuma yarda ita ce daraja mafi ƙololuwa shine sai Allah ya ce ‘yan aljanna na yarda da ku ba zan sake fushi da ku ba wannan darajar ita ce wadda kuma ta fi aljannar daɗi domin kana cikin aljanna baka samu garantin yarda Allah ba to baka san makwanaka ba shin za ka fita ɗani aka kawo ka samfoci ake maka yaya ake ciki baka sani ba amma in yazo yace ya yarda da kai ka dawwama ba zai sake fushi da kai ba to wannan tafi zaman aljannar daɗi to in kun fahimci wannan da kyau ashe za ku gane akwai buƙatar mutane su san menene ake nufi da siffanta Allah da siffofin da ya siffanta kanshi da su da kuma siffofin da manzon shi ya siffanta shi da su amma in har baka gane haka ba to za ka shiga cikin rudani mai yawa irin wanda rafi za ka shiga 'yan shi'a shi yasa cikakkiyar kamala ta yarda da siffa Allah shi ne ka siffanta shi da siffofin kuma kamar yadda ya siffanta kanshi da su ka'idar da muke magana muna magana akan ceto ne ceto Allah shi ne zai ce wane ya baka ceto sannan kuma su wane za ka ceta ba wai ku ne za ku ce ni wane ne zai cece ni ba ni ba ni son ceton wane na wane nake so a'a a tunabbi'una Allah bima la ta'lam bima la ya'lamu fi samawati wala fil ard ai ba ku za ku bai wa Allah labari ba in ka ce wane ne zai ceto wane ba zai ba wane zai wane a'a to ceto gaskiya ne waɗanda suka yi mutun ceto su ne mu'tazila su ko mu'tazila suna da ka'ida suka ce hankali ke gaba da nafsi in aka tambaye su ba za su kawo nassin da zai kare wannan magana ba zai ce saboda hankali ne ya fara zuwa sannan nassi ya yarda da shi don haka duk sanda nassi ya sake zuwarwa hankali in hankali ya kasa yarda ko fahimtar shi to sai ya yi tawilin shi ya karkatar da ma'anar shi amma ahli sunna suka ce a'a nassi ne ke gaba da hankali idan hankalinka ya ɗauka sai ka in hankalinka bai ɗauka ba to an rataye hankalinka da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fi kowa hankali sai da Allah ya yanke shi tas kwakwalwar shi tas Allah ya nuna babu hauka babu motsuwa babu mutsu mutsu ko min kala zarrafe wannan jini idan hawa ma dalla sahibukum wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu duk magana da yake babu san zuciya akai wa ma sahibukum binajnun ba mahaukaci bane kai ko kowaye kai babu garantin babu motsuwa a cikin kwakwalwarka musamman bahaushe ya ce duk wanda ka gani ma bahaushe ya ce yana da hauka wai bai tashi bane kawai haka bahaushe ya ce to amma manzon Allah garanti ne ko da magana can ta bahaushe gaskiya ce to manzon Allah mustasna ne an tobace shi bai da gaske ashe in kun gane wannan da kyau sai ka fahimci cewa ceto gaskiya ne amma ba kai baka ce wani zai cece ni ba wani ba zai cece ni ba to yanzu ka'ida kenan ka tashi sai ka roƙi ceto wurin Allah shi Allah ya saka ka hannun wanda ya ga dama shine wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum ko shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda mala'iku za su ceto qur'ani ya tabbatar da haka annaba za su ceto salihai za su ceto bayan Allah na gari alqur'ani zai yi ceto azumi zai yi ceto kananan ‘ya'ya da ke mutuwa ba su balaga ba su ma nassin sunna ya tabbatar da za su ceto to ceto gaskiya ne wanda duk da yarda da ceto ba ya ƙaryata shi to a aƙidance sunan shi ba wuta zane a hukunce kuma sunan shi kafiri hukuncin shi kenan saboda nassoshin qur'ani sun tabbatar amma in ana magana irin ceto da kafirai suke kawowa da ceto da kiristoci ke kawowa to wannan ceto musulmi bai yarda da irin wannan ba amma mutumin da zai ce babu ceto gaba daya duniya da lahira babu ceto saboda me sai kawo nasoshi da Allah yake cewa gashi nan Allah yana cewa wala kullatun wala shafa'atu to ai karshe sai ibnu kafir yace baka ji sai Allah yake wal kafiruna humuz zalimuna ba babu abota ranar kiyama babu ceto sai yace ai kafirai su ne azzalimai ina ma'ana shine irin ceton da kafirai suke magana a kai to babu shi irin abotar da kafirai suke magana babu ita in ba haka ba akwai suhuba a ranar alkiyama domin ne muminai na gaske ya'ya ne su ko iyaye in suka shiga aljanna ƴaƴansu suna sama su suna ƙasa Allah zai ɗauki iyayen ya ɗan fara su da ƴaƴaya alhaqana bihim zurriyatahum haka Allah yake faɗi nan shuhuba ta iyayantaka ta ƴaƴantaka ta yi amfani ko ba ta yi amfani ba ta yi amfani ashe abotar da ake magana ba za ta yi amfani ba a kiyama shine in kafirci ya zo ya shiga tsakiya to wannan abokantaka ba za ta yi amfani ba haka in kafirci ya zo ya shiga tsakiya to wannan ainihin ceton ba zai amfani ba hadisi sahihi cikin musnad al-imam ahmad da sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama abu hurairah ya tambaye shi cewa shin gwagwarmaya da kawunka abu talibin ne da kai ko za ta amfane shi ranar alkiyama manzon Allah ya ce na san dama na tsammaci ba wanda zai min tambayar wannan abu in ba kai ba saboda kana da kwaɗayin ilimi sai manzon Allah ya ce babu shakka na ga abu talibin a ainihin tsakiyar wutar jahannama sai Allah ya bani izini sai na cece shi sai na dawo da shi bakin wuta ya zama wutar ba ta cin shi ba ta taba shi sai aka sa mishi takalma na wuta shi ne kadai azabar da ake mishi kuma shi ne kadai wanda aka sauƙaƙa wa azaba amma a cikin sauƙin azabar fa takalman nan na wuta da aka sa mishi a kafan shi suke kamar silifa amma kuma kwakwalwar shi ta narke ta tafarfasa haka zai zauna har kiyama har abada saboda ne saboda ya mutu kafiri ya mutu arni da nassin hadisin da ɗan shi aliyu ya ruwaito a cikin sunan abi dauda da nasa'i yace ya manzon Allah kawunka babana bataccen tsohon nan ya mutu kafiri waya zai rufe shi ne ya kaga duba sunan abi dauda da sunan an-nasa'i ashe idan ka gane haka sai ka fahimci cewa to ashe ceton ma iri iri ne akwai ceton da yake khususiya ce ta annabi kamar wannan in ba annabi ba babu wanda Allah zai ba shi ceton wani kafiri sai annabi ya samu ceton wannan kafiri amma ceton wani iri ne ceton rage azaba akwai ceton ɗaukaka daraja kana aljanna ta ɗaya akai ka ta biyu annabi ya cece ka ɗaga darajarka akwai ceto daga cikin naru ufatil mu'minina akwai ɓangaren wutar jahannama akwai wata ma'aikata guda a wutar jahannama mazinata mashaya giya su ake wa azaba a nan wuri amma sun yi sallah sun yi azumi ba su da shirka ko misala zarrace sai Allah ya wa annabi Muhammad izini ya je fito da su daga cikin wuta a zo a wanke su sai a saka su a aljanna su yanzu waɗannan ceton na fito da su daga wuta ne zuwa aljanna saboda imaninsu an fahimci wannan da kyau to kun ga ashe ceton iri iri an fahimci wannan da kyau akwai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari Allah da kanshi ne zai cece shi saboda me saboda ya iya tawassuli ya iya kama kafa ga Allah musulmi ne amma tun da yake bai taba aikin alkhairi ba kuma bai taba aikin sharri ba gashi nan shiru amma akwai imani daidai da kwayar zarra a zuciyar shi da aka tashi kiyama gaba ɗaya an zuba yan wuta wuta yan aljanna aljanna shi kuma ga shi can gefe kowa ya shiga sai shi kadai ya shiru in ya kalli aljanna ya kwaɗayi ya yi addu'a muna nan zuwa muna nan zuwa da mu za a insha Allah in ya kalli wuta a uzu billahi kada Allah ya nuna mana ku haka yanzu Allah ya bada labari haka ya zauna sai can sai ya daga kai ya ce ya Allah karka bari in zama ni ne matsiyaci cikin halitta kowa ya shiga aljanna ni kadai ne ya Allah ya ce me kake so sai ce ai min arziki a taimake ni a fuskantar da ni ya zama aljannar kadai zan kalla a daina karkatar da ni ina kallon wuta Allah ya ce alfarmar da kake nema kenan yace in ce an yi maka kujiya da shi amma ka alƙawari ba za ka sake roƙon wata alfarma bai ce na rantse da girman ka da buwayarka ba ni ba sake roƙon wata alfarma wannan ta isa in kalli aljanna kawai sai ya zauna ya kalli aljanna manzo Allah yake in ya ga ma fiha min an-nadrati was-surur Allah ya iya shirya lagwada jama'a Allah kai mu aljanna lafiya in ya ga romo da ake aljanna rahama da ke aljanna farin ciki da ke aljanna sai ce ya Allah ya rab Allah ka rufa mana asiri ni kadai ne ina bukata ya Allah dan girman ka Allah ya ce dan adam mayaudari ne kai me kake so sai ce a kai ni kofar aljanna kawai arzikin da nake nema ke me alkawarin ka yace na yi alkawari da sunanka da buwayarka da izzarka in an kai ni kofar aljanna ba wata alfarma ta yi na kai shi kofar aljanna manzo Allah yace kanshin aljanna in ya tarato mishi ya buso mishi sai sun kui da kai yana shawara to na yi alkawari na yi rantsuwa amma sai ya karfin hali da rashin kira karan daidai ya bata da asara gwamna gidadanci ba haka bane to ya Allah ni kadai ne dai ai mana arziki in shiga aljanna sai Allah ya ce dan adam tar da kai kai yaudara a duniya kai yaudara a lahira me kake so sai ya Allah a shigar da ni aljanna sai Allah ya ce ku shigar da shi ku ji halin da ta fara mishi fa amma aka shigar da shi abu hurairah yake sai annabi yace sai a bashi aljannar minti goma wannan bai taba sallah ba bai taba azumi ba amma ya mutu da kyakkyawan imani shi kuma bai taba shan giya ba bai zina ba bai gulma ba bai tsegure ba ba abin da ya taba balle a kai shi wuta shi ba zunuban da lada sun daidaita ba balle a kai shi tudun a arafi a filin da aka gama hisabi sai aka aje shi ne ya kalli aljanna ya kalli wuta to amma kun ga karshe kafin a kakkaɓe gaba ɗaya kun ga ya tashi da aljanna goma wadda aljanna ɗaya biyar da Allah yake sabiqu ila maghfiratin rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samawati wal ardi uiddat للمتقين كل مرمزة كل مسابقة كل tsere akan samun aljannar da faɗinta aljanna ɗaya ya kai faɗin sama da ƙasa ba waɗanda aka yi wa tattali sai masu tsoron Allah aka ce kamar duniyar nan jama'a an baka goma wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira ai ko gonakin zariya aka baka wallahi ka zama babban sarki gonaki kawai a ce duk ƙasar gonakin nan ba gidaje nan kake sarauta takama ba ka yi ta yi haka ne ko ba haka ba balle a ce an baka kasar zazzau balle a ce an baka najeriya balle a ce an baka afirka balle a ce duk duniya to balle a ce aljanna ce aka baka fadin duniyar nan so goma akwai mulki a aljanna jama'a duk wanda ya shirya 2007 kaza kaza kaza kaza kaza kaza in Allah ya ga dama sai kwamtse duniya a tashin kiyama kafin 2007 kai baka yi aikin da zaka samu mulkin aljanna ba kuma 2007 tayi kana kiyama kafirta duniya wal akhirah ذلك هو الخسران المبين dan haka da 2007 ya kamata ka shirya wa ya dan uwa ka yi musabaka zuwa ga neman aljanna domin yau a waye gari ka mutu gobe a tashi ba da kai za a yi ba ya jama'a idan kuka gane wannan sai ku gane ceto gaskiya ne yanzu wannan mutumin Allah da kanshi ne ya cece shi to Allah ma zai ceto kenan shine abin da nake so ku fahimta idan kana son samun gamsasshen bayani a cikin game da harkar ceto ga littattafai guda biyu وما ذكرت قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة شيخ الإسلام ابن تيمية بلتاك التوسل أنواعه وأحكامه ناصر الدين الألباني كذا ذكرت هذا جدا سن بياني كما بتشيتو أتكين القرآن إذا سنة لكم ذلك كما لمين فرقه الله مرأوك تنسل كيتي وكيو سيتي وانين يأتي تشيتو أولين الله ni da izinin Allah ai ina fatar mun gane duk waɗannan maganganu na Allah sun karyata maganganun masu bin ainihin ɗariƙu da za a ce za a kafa wa fidiya ne mimbari na haske a ranar alkiyama a dandalin alkiyama fidiya ne zai miƙe a kan mimbarin shi yana ba da hannu ga 'yan ɗariƙun shi su zo su shiga su zo su shiga in aka zo kanka kai ba ɗan ɗariƙa ba ne sai ai kiliya ka koma gefe sai baka bi ɗariƙa shi ba kiliya koma gefe baka bi ɗariƙa shi ba haba jama'a ai wallahi ko baka ga samfocin kiyama ba ka je ka karanta idan sama'un shaqqat ka san akwai matsala yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa taba'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhaballahi shadid kaga mutane sun bugu kana ganin buguwa suka Allah yace lafiyar su lau bala'in wunin ne kawai ka ga mace ciki bai kai haihuwa ba ta yi yunkuri dan in ya fita ta ketare da gudu maganar ruwan dauri da darbejiya da ruwa ta fasashe duk ba ta taso ba din shagantaka ce wannan ana zaune lafiya ne kuma mace ta haihu tana tafiya kamar dan shayi duk ƙarya ne wallahi kiyama ba ta zo bane wai wata za ta tafi bed rest wai za a je a kwantar da ita wai za ta huta kafin ta haihu ƙarya ne kiyama ba ta zo bane jinkuri za ta haife dan ya fice ta gudu wata tana shayar da ɗata jefar da shi sai ta cakanta da in kiyama ba duk wani gurgu da ka gani ɗaya ne ya ba san shi ne ke jama'a an bala'in kiyama mala ya wuce da ake tunani to to wannan ranar da ta fara da wannan abin za a ce wai za a yi wani mimbari wani kafinta ne zai je kiyama da kuka a mimbari wallahi reni ne rashin sanin Allah ne jama'a mutane ba su da kan gaba manzo Allah ya ce kowa za a tashe shi tsirara har an dabawa da manzanni sai manzo Allah ya ce wa awwalu man yuksa Ibrahim alaihi salam farkon wanda za a fara sa wando shine annabi Ibrahim a rufa mai asiri kowa tsirara zai tashi amma wani zai tashi da babbar riga da alkyabba da rawani da tarbi a hannu hannun bari yana ba da hannu wallahi ba ku san kiyama ba kun daina Allah wallahi ko gudun fanfalan iya ka fara wallahi baka isa ku siffanta wannan siffar ba balle dandalin kiyama ku je ku karanta suratul hajji ku ga irin matsalolin kiyama ku karanta idan sama'u idan sama'u din sama ke bindiga ta watsi ƙasa ta burma duwatsu su sheke komai ya rikice mutum a watso shi daga ƙasa wa alqat ma fiha wa takhallat mutanen da ke ciki ta watsar da su ta koma ta tsaya gefe guda kuma Allah ya ce dole ne ce haka wa alqat ma fiha وتخلت وأذنت لربها وحقت izinin ubangiji ta dauka Allah zai ce duk abin da ke cikin ki ki watsar da shi ki koma ki tsaya sai Allah yake izinin nan da ta karba sai yace wa huqqat kuma dole ne ce haka kasar da kake taka kake takama ya kamata jama'a mu yi kokari a san tauhidi a san yadda Allah yake wallahi in ba haka ba sai ka gama fankama a duniya wallahi ka je Allah ya maka ka a wuta Allah ya kiyaye to shine sai malam yake cewa wa ma khalaqahum ko illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah yana sane da duk abin da ke gaban mutane da abin da ke bayan su an fahimci wannan da kyau yanzu gaban bayan ka baka san yadda zaka siffanta shi ba wani irin loko yayi gaban bayan ka baka san abin cikin cibiyar ka baka san me ke ciki ba amma Allah ya san gaban ka ya san bayan ka ya san farkon ka ya san karshen ka ya san komai naka wala yuhituna bi shay'in min ilmihi amma su halittu ba su san komai na daga ilimin Allah ba balle ya zama sun kewaye ya zan ka kewaye duk abin da Allah ya sani duk abin da ya shafi Allah ka sani halittu ba su isa samu wannan mukamin ba illa bi ma sha'a sai abin da Allah ya so duk da Allah ya tashi magana ilimi sai ya kawo irin wannan togaciyar sanukuri uka wala tansa sai ce illa ma sha Allah za mu karantar da kai ba za ka manta ba sai abin da Allah ya so ka manta duk maganar ilimi sai Allah ya kawo ya nuna maka wannan fannin to wata siffa ce tashi tabbatacciya kowa ana san mishi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila dan kadan ne ilimin da aka baiwa halittu an gane wannan da kyau ko to su halittu baya yiwa su kewaye sanin Allah da komai sai abin da Allah ya so ya san musu wasi a kursiyi samawati wal arba kursiyin Allah mai ce kursiyi sahihiyar riwaya daga cikin riwayoyi biyu na ibnu abbas sahihiyar riwaya ibnu abbas yace kursi ita ce inda Allah yake aza kafafuwan shi inda Allah yake dora kafafuwan shi sune kursiyi an gane al'arshi kuma shine gaban sarauta Allah ina fatar mun gane to sai ce wasi a kursiyi samawati wal arba kursiyin Allah wurin aza kafar shi ta ainihin wato ishi fadin sammai da ƙasa to da annabi ya tashi siffanta yadda kursiyi take in an haɗa ta da al'arshi kuma sai ce kamar zobe ne a jefar da shi a cikin daji ya za ka gwada ƙaton daji da fadin zobe ya wani mahaifan zoben ya faɗo to yadda kursiyi take kenan in an gwada ta da yadda ainihin al'arshi take amma kuma fa ita kursiyin fa kaji fa ta kai fadin sama da ƙasa kuma to yanzu ita kuma al'arshi ya take sarki ya tabbata ga Allah wala ya'uduhu hibbuhuma Allah yake kuma kiyaye sammai da ƙasai din baya gagara shi wa huwa al-aliyyu Allah madaukaki ne al-azimu Allah shine babba wannan ainihin wato ita ce aya mafi girma a cikin ainihin littafin Allah saboda hadisin da al-Imam Muslim ya rawaito manzon Allah ya ce wa ubayyu dan ka'ab ko ka san wace aya ce ta fi girma a littafin Allah sai ce Allah da manzon Allah sai suka fi sani annabi ya sake maimaitawa ubayyu sake maimaitawa daga ƙarshe sai ubayyu ya ce ayatul kursi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dafa ka faɗa shi yace lallai ka dace ka sami ilimi ya kai baban munzir wato ya kai ubayyu dan ka'ab to idan kun gane wannan jama'a siffofin da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kanshi da su a cikin wannan ainihin wato sura ko kuma aya ayatul kursi to siffofi ne waɗanda suke tabbatattu ga Allah to wajibi ne kai ahli sunna ka yarda da su yana daga cikin jimilla abin da ake nema ka yarda da su jama'a mun gane wannan da kyau to idan kuka fahimci wannan da kyau kuka gane waɗannan ma'anonin da kyau to sai kuma ku gane ita ayatul kursi an kira ta aya ce mafi girma a cikin alqur'ani ba dan kuma ba sai dan ta tattaro siffofin da babu wata siffa wadda take tattare da su wadda daga cikin siffofin da sunaye har akwai sunan Allah mafi girma shine alhayyu alqayyum annabi ya ji wani mutum yana tahiya ya kidar da tahiya ya zo yana addu'a sai ya ji yana roƙon Allah yana ya Allah kai ne alhayyu alqayyu ya Allah ina roƙonka da waɗannan sunaye waɗanda in an roƙe ka zaka bayar in an tambaye ka zaka biya bukata Allah ka shigar da ni aljanna Allah kar ka shigar da ni wuta bawan Allah ya sallama ya tafe shi manzo Allah yake kun san abin da ya roƙi Allah da su yace a'a yace ya roƙi Allah da sunan Allah wanda ya fi kowanne girma shine alhayyu alqayyum waɗannan sunaye sun zo a cikin ainihin alqur'ani a nan ayatul kursi sun zo a ali imrana sun zo kuma a cikin suratu taha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum a ranar alkiyama fuskoki gaba ɗaya za su risulu zuwa ga Allah rayuwar sarki alqayyum to idan ka fahimci waɗannan abubuwan da cewa kai dan uwana sai ka gane cewa ayatul kursi da daga abubuwan da suka saman mata da wannan girma shine ta tattaro siffofin Allah madaukakin sarki ashe sanin siffar Allah da tsarkake Allah daga duk wata na ƙasa waɗannan na daga cikin manya-manyan abubuwan da ake nema dukkan wani musulmi ahli sunna ya ƙudurce sai malam yace wa qawluhu subhanahu haka kuma dole ne ahli sunna ya ƙudurce kuma ya yarda da siffofin da Allah ya siffanta kanshi da su a cikin maganar shi wadda tsarki ya tabbata gare shi da yake cewa huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shine al-awwal na farko والآخر الله شيني نكرشي والظاهر الله ما أوكاكين سركي شيني نسما باب وندي يكي سما بشي والباطن الله شيني نكسا با وان وندي يكي سكاني كيد الله الله شيكي كسا دكي وهو بكل شيء عليم الله من إلمي من تقومي الله ما أوكاكين سركي شيني waɗannan kalmomi malamai sun yi maganganu game da ainihin fassara su waɗannan sunayen al'awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu sun yi fassarori da dama amma ya fi dacewa mu ɗauko fassarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara su da su domin ɗazu-ɗazun nan muke faɗi cewa ai yana daga cikin abin da zaka kudurce shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa sanin Allah bayan shi Allah ne to ne manzon Allah ya faɗi game da ma'anar waɗannan ainihin wato annabi bari ka ji hadisin da sahabi Abu Hurairah yake faɗi a cikin hadisin da Muslim ya rawaito yake annahu kana yaqulu idza awa ila firashihi عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه النبي إن يجوز يكون تاجا شنفت الشكاج أبن بيك فدي جماعة أهل السنة كوا يكرك بكون نيشي والله سنة باوك أجا زبجو جنجيني با كتجا واندو akwai saura sunna tana da yawa duk abin da ya tabbata in ka sani ya kai gare ka sai kai kokarin aikatawa ba wai sai sunnar da za a gani sai sunnar da za a ce kai a'a annabi in ya tafi zai kwanta ka ji fa abin da yake faɗi ba wai in ya kwanta ba cewa idza awa ila firashi in ya je zai kwanta ga shimfiɗar shi ga addu'a da yake Allahumma rabbas samawati sab'a wa rabbal ardi rabb kulli shay'in faliqal habbi wan nawa منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني عن الفقر تقي kaji poverty alleviation poverty eradication na gaskiya kenan a cikin hadisi jama'a ƙarya ne gwamnatin soja ko gwamnatin fara hula poverty alleviation ƙarya ne ga poverty alleviation waye fatara ta dame shi waye talauci ya dame shi waye talauci ya karya mishi ƙashin arziki ga addu'ar manzon Allah ta fatara da talauci ka fita daga bala'i daga ran da ka fara wannan insha Allah fa'ida kenan jama'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falala kenan bara kenan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai iya bai je an rubuta mishi ya haddace ta jama'a ku ji abin da yake cewa Allahumma rabbas samawati saba ya Allah kai ne ubangijin sammai guda baka guda bakwai wa rabbal ard ya Allah kai ne ubangijin ƙasa rabba kulli shay'in ya Allah kai ne ubangijin komai faliqal habbi wan nawa ya Allah kai kake tsaga ƙwayar hatsi in an shuka ta a ƙasa kai kake tsaga ƙwayar dabino in an shuka ta sai ta tsiro ku duba ƙarfi ya tabbata ga Allah hatsin sai ka je ka binne shi a ƙasa in ka binne shi to dan Allah menene me zai fito da shi kuma ka fa hallaka shi kenan ka je ka binne shi waye zai tsaga shi amma in Allah ya tashi tsaga shi ya raya shi sai ya kashe shi kuma shi sai ya riƙe sannan sai kuma ka ga wani rayayye kyakkyawan sanɓalelan saurayi ya fito jikin shi shine zangarniyar dawa khaliqal habbi haka dabino kwayar dabino in aka aje ta ita ce annawa Allah yake tsaga ta sai ya fitar da bishiyar dabino akwai gwaninta a cikin wannan ko babu akwai sannan daga cikin iyawar Allah da ke cikin wannan shine Allah maɗaukacin sarki in ka shuka wannan ƙwaya ɗaya in ya tashi zai fitar maka da kawunan dawa ne masu yawa in ka shuka ƙwayar dabino ɗaya Allah maɗaukacin sarki zai fitar maka da ƴaƴayen nan nan dabino da yawa haka ne ko ba haka ba haka al'amari yake to in ka san wannan sai ka gane waɗannan siffofi ne da sunaye da kirari manzon Allah yake wa Allah maɗaukaki